الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da saki hallara a majalisin mu dake wannan masallaci na al-Burhan don ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatu al-indiyya lil jama'at al-azhariyya ta Abu al-Hasan al-Shadili al-Maliki rahimahullahu ta'ala yau muna ranar alhamiswa 28 ga watan safar shekarun hijira alif da dari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da goma sha biyar ga watan goma shekarun miladiya dubu biyu da ashirin daidai muna karatu ne a cikin babin da yake magana akan limanci da kuma hukunce-hukuncen limanci mai wa za mu tashi ne a sabon fasali faslun shurutu sihhati salatul ma'mum na jinsi ne ko za mu tashi a sabon fasali wanda yake magana akan sharuɗan ingancin sallar mamu mala ya ce shirutu sihhati salatul ma'mumi khamsatun sharuɗan ingancin sallar mamu sharuɗa ne guda biyar mai bin liman sallah shi ake cewa mamu mun sha bayani a kai suna ne na mai bin liman sallah sawa'un ya samu cikakkiyar sallah ko kuma an tsere masa da wani abu duk sunansa mamu in banda dai shi wanda aka tsere masa da wani abu raka'a ɗaya ko biyu ko sama da haka yana da wani suna da ake ce masa masbuki amma baya fita daga sunan mamu haka idan an ce mamu ana nufin mai bin liman sallah to kafin sallarsa ta inganta sai idan ya cika sharuɗa guda biyar al'awwalu sharaɗi na farko al-ibtida'u وهو أن ينوي أنه مأموم بالإمام وأن صلاته تابعة لصلاته فإن تابعه من غير نية بطلت صلاته ما لا يكفي شرطنا فرق الابتداء كوي sharaɗi ne na farko daga sharuɗan bin liman koyi wa huwa abin da ake nufi da wannan koyi shine an yanwuya annahu ma'amumin bil imami ya kudura aniyar cewa shi din nan mai cikawa ne da liman wa anna salatahu tabi'atan li salati kuma ya kudura aniya cewa sallarsa tana bin sallar liman fa in tabahu min ghairi niyyati idan ya bi liman ba tare da niyyar bin liman ba batalat salatuhu sallata ta bashi duk niyyar aiki a farkon sallah ake a farkon aiki ake fara ta kuma bin liman sallah ba zai yiwu ya bi liman sallah ba sai da niyyar bin liman ta yaya shine ya san cewa zai bi liman sallah ya zaɓi yin hakan ba tilasta shi aka yi ba sannan niyyarsa ta rigayi fara bin liman din abin da ake gudu a nan shine kar wani yana cikin sallah bayan ya tada sallah ya fara yana karatun fatiha sai ya fahimci na gefensa ma sallah yake ashe sai ya matsa jikinsa kawai sai ya jona ko ya fahimci gefensa akwai mutane suna sallah sai ya matsa ya jona sahu sai ya daina nasa karatun sai ya haɗe da waɗancan ya maja wannan ya shiga sallarsa da niyyar sallah shi kaɗai ne a cikin sallar ne kuma sai ya jona da wani sallarsa ba za ta yi ba saboda dole ba zai yiwu ka bi liman sallah ba sallar ta inganta sai idan ka bi shi da niyyar za ka bi shi tun farkon kafin kabbara haram mutane su ƙara fahimtar niyyar nan niyyar nan ba wani al'amari ne mai girma ba domin wani sai ya yi mamakin wannan karatun da ake cewa ashe dama mutum sai ya yi niyyar bin liman bayan kuma kullum a cikin niyyar yake dama domin ba komai niyya take nufi ba illa ka kudiri aniyar abu ka zaɓi yinsa ka yi shi kana sane shi ake nufi da niyya ba wanda zai tafi masallaci sallah face niyyarsa zai bi liman ba wanda zai shiga sahu ya kabbara ana sallar jam'i face niyyarsa bin liman ne wannan niyyar ita ake nufi so ba ana nufin idan mutum ya zo ya ce ya ɗaura niyyar sallar azahar a bayan liman malam wane na anguwa kaza ba ba haka ake nufi da niyyar ba wannan dai nufin da kake zuwa da shi masallacin shi ake nufi da niyya so wanda yana cikin sallah a cikin sallarsa sai ya jona da wani yana masa mamu to bin sallarsa bai yi ba saboda shi wannan bin liman din yana da muhimmanci mai yawan gaske bayan falala da muka sani sannan kuma liman ɗin yana ɗauke wa mamun waɗansu abubuwa yana ɗauke mashi dukkan wani aiki na zance ko karatun fatiha ne zance mai inganci imamu bai karanta ba limaminsa ya ɗauke masa tunda ma ayyakan zo ya samu limamin a ruku'u kuma ya ruku'u bai ma samu tsayuwar karatun fatiha da karatun fatiha da duk bai samu komai ba ruku'u kawai ya samu kuma ya samu wannan raka'a saboda girman liman a wajen sannan in yi rafkanwa matukar ba farilla ya bari ba rafkanwar da ake mata sujadar rafkanwa ko kabli ko ba'adi limamin sai ya dauke masa to ashe ko al'amari ne mai muhimmanci a sallah da bai kamata mutum ya shiga cikinsa ba tare da niyya ba da haka shi mamu lazumi ne dole ne ya zama ya kasance mai bin limaminsa daga cikin manya-manyan ayyuka na bin liman shine niyya sannan sai sauran ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi kadai an sanya liman ne don a yi koyi da shi kar ku saba masa kar ku saba masa don a yi koyi da shi to daga cikin manya-manyan ayyuka na koyi akwai akwai wannan niyya to amma mun karanta da ku a baya cewa idan liman ne shi baya bukatuwa zuwa ga niyyar zai yi limanci shi ma mu yana bukatuwa zuwa ga niyyar zai bi liman saboda bayanan da muka yi amma shi liman shi kuma ba wajibi ba ne sai ya yi niyyar zai yi limanci da mutum zai shiga sallah yana sallarsa shi kadai sai wani ya zo kuma sai ya jona masa shi kenan ya yi ba za ta hana sallar liman ɗin inganci ba sai dai wasu daga cikin malaman fiqh musamman a malikiya suka ce idan liman ɗin bai yi niyyar jam'in ba to ba zai dace da falalar jam'i ba ba kamar mamu ba shi mamu idan bai yi niyyar bin liman ɗin ba to sallar ma bata yi ba shi kuma liman idan bai yi niyyar limanci ba aka jona masa bai san ma an bi shi sallah ba haka yakan faru wani lokacin mutum yana sallah a masallaci sai wasu mutum biyu zo juna bayansa ko uku bai san ma ana binsa ba haka yakan faru to sai wasu malamai suka ce ba shi da ladan jam'in tunda ai shi lada ana samunsa ne da niyan nemansa kisa za ku ji wani suna ce man kama ramadana imanan wahtisaban man sama ramadana imanan wahtisaban ihtisab shine neman lada lada ana samunsa ne da nemansa haka bai yi niyyar neman lada ba amma sallarsa ta yi tunda ba koyi yake yi ba koyi ake da shi mai koyi da shi ne ya zama dole ya niyya amma shi ya riga ya niyyarsa ta shiga sallah ya shiga sallah da haka sallarsa ta yi mun karanta da ku a baya cewa sai dai a waɗansu gurare kamar guda biyar a waɗansu salloli to yana wajaba liman ya niyya idan kana so ka fahimci waɗannan salloli ka ɗauki ka'ida ka'idar ita ce duk wata sallar da ba ta yiwuwa sai da liman ba a yin ta sai da liman to liman ɗin wajibi ne ya yi niyyar limanci a wannan sallar idan yi limancin babu niyyar limanci sallar ba ta yi ba saboda limanci a sallar sharaɗi ne da haka niyyar yinsa ta zama dole kamar sallar juma'a ba a sallar juma'a sai a jami'i da haka mai jan sallar juma'a sai ya yi niyyar zai ja sallar juma'a kamar sallar tsoro salatul khawf ba a yin ta sai da niyya ba a yin ta sai jami'i mutum ɗaya ba ya salatul khawf sai jam'i ne ake salatul kaw kamar sallar sallolin da za a hada su guda biyu kamar hada sallah biyu saboda ruwan sama ba mutum ɗaya baya hada salloli biyu saboda ruwan sama a ce an yi ruwa a gidansa kawai zai tashi sai magariba sai isha saboda yau an yi ruwa ko kuma wasu a su suna zaune nan suka yi la'asariya nan suka yi almuru nan za su yi hira su sha shayi nan za a kawo tuwon dare su ci kuma sai su haɗa sallolin su magariba da isha saboda an yi ruwa mutum idan yana shi kaɗansa to ba hali ya haɗa salloli guda biyu saboda ruwa ana haɗa salloli biyu ne saboda ruwa a cikin jama'a domin hikimar da ke ciki shine haɗuwar da za a zo a yi a masallaci a yi sallar a sake bajewa idan an yi magariba a sake dawowa a sake haɗuwa a isha sai shari'a ta duba hakan akwai wahala a ciki sai aka ce ku yi zuwa ɗaya in kun je kun haɗu lokaci ɗaya duk ku haɗa su in ya so in kun baje kun baje to kaga wannan ma'anar babu ita ga wanda yake gida yake zaune to wannan sallar ma sai liman ɗin ya yi niyyar limanci to haka sallar da aka naɗa sabon liman a cikinta sallar istikhlafi liman yana sallah sai wani dalili ya sa sallar ba za ta gudana da shi ba ba za ta ci gaba da gudana da shi ba ko ya tuno bai ba shi da alwala ko ta karye ko ya tuno najasa kuma ba zai iya kawar da ita a cikin sallar ba ko haɓo ya zo masa ko wata jinya ta bijiro masa ko ta tashi masa to duka wannan sallar ba za ta ɓaci saboda wannan uzurin ba sai wani limamin ya maye gurbinsa sawa'un ya sa hannu ya jawo ko bai sa hannu ya jawo ba in an ga larura tare da shi sai wani sai ya wuce sai ya ɗora ya ci gaba da sallah to yanzu shi ma wannan mai wucewan sai ya wuce da niyyar limanci me yasa saboda yanzu ci gaban wannan sallar dole sai da limanci saboda karban wannan limamin shine zaman lafiyar sallar ku idan wannan limamin bai zo ya karbi sallar ba to duk baci za ta yi saboda sallar limamin ku ta baci tunda sallar limamin ku ta baci to maza maza cikin kankanin lokaci wani bai mai gurbin sa wani bai mai gurbin sa ba to za ta lalace gaba ɗaya sallar masallacin ashe kenan yanzu wannan limancin ya zama dole to tunda sharaɗi ne wannan sallar a sa mata limanci to limamin ya yi niyyar cewa zai ja wannan sallar da haka a takaice dai duk sallar da sharaɗi ne sai da liman a yi ta irin sallar idi mutum ɗaya baya sallar idi sharaɗi ne sai da liman a yi ta to a wajibi ne limamin ya niyyar zai ja sallah sallar kuma da ba sai da liman ba a yi ta kamar sallolin farallan nan guda biyar ba sai da liman ba kamar sallar tarawih ba sai da liman ba kamar shafa'i da wutari ba sai da liman ba to irin sallorin da ba sai da liman ba a yi su kamar sallar kusufi kisiyar rana ko wata ba sai da liman ba to ire-iren waɗannan sallolin to ba sharaɗi ba ne liman sai ya yi niyya kafin ya ja sallah cikinsu saboda ai dama ko da liman ko ba liman za a iya yin su malam ya ce asani sharaɗi na biyu Allah ya atamma muftaridun bi mutanaffilin kada mai farilla ya yi koyi da mai nafila sharaɗi ne kar mai farilla ya yi koyi da mai nafila wai saboda girman da farilla take da shi da nauyinta a wajen au to ta wuci a ce nafila ta jata wato taragun farilla ya fi ƙarfin injin nafila to idan aka ce mai nafila zai ja mai farilla to an sa rauni a cikin farillar sannan kuma bugu da ƙari shi limami mai sallan nafilar sun ya bambanta da limaminsa mai sallar farilla a wajen hukuncin wannan sallar su kuma a malikiya duk lokacin da aka ce sallah akan mutum ba wajibi ba ne to baya halatta mai yin ta wajibi ya bi shi sallah shi yasa suka hana yaro limanci saboda sallah akan yaro ba wajibi ba ne ba wai matsalar shi ne ba shi da hankali ba ko bai iya sallah ba a ai dama yaron da aka ce zai iya jan sallar malaman da suka tafi akan hakan din ma sun sa sharaɗin ya zama mumayyizi ya kai gaci ya kai bakin gaba da ya san meye sallah ya san ya ake sallah kuma Allah ya hore masa ilimin sallah to amma duk da haka malikiya ba wannan ɓangaren suka duba ba abin da suka duba shine shi ai sallar a hakkinsa ba farilla ba tunda ba farilla ba ce ba yaya masu farilla za su zo su bi sha baya ai mai farilla ne in ma hakan ne zai ja mai nafila amma ba mai nafila kuma ya ja mai farilla ba rauni ya ja ƙarfi ai sai dai ƙarfi ya ja rauni da haka sai malikiya suka tafi akan wannan fahimta suka ce mai nafila ba zai ja mai farilla ba kamar da muka gani yanzu ana sai dai wannan kun sani cewa akwai hadisai da suka saba wannan fahimta shahararren hadisin da kusan kullum ana maganar sallah akan yawaita ambatonsa saboda mas'aloli da fa'idoji da suke cikinsa hadisin ma'ad dan jabal radiyallahu ta'ala anhu da yake sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya koma anguwarsu ko rigarsu ya je ya ja mutanen rigarsu a sallah musamman sallar isha kuma ko da ba a faɗa ba ka san ba zai ɗauki sallarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta farilla ya ajiye ta nafila kuma ya tafi ya je ta safarilla kuma da sauran farar hula abin da za ka yi masa adalci da shi shine sallarsa ta farilla yake yi da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya je ƙauyensu kuma sai ya ja su sallah a matsayin yana nafila su kuma suna bin sa suna bin sa da farillarsu wannan annabi alaihi salatu wassalam zancen ya dawo gabansa amma bai ce ba mu'azu me yasa za ka je kana jan mutane sallah bayan ka yi sallah a nan sai bai gaya masa haka ba sai kawai ya masa gyara ya ce to kai din me yasa za ka dinga tsawaita musu sallah me yasa ba za ka yi musu sallah da washen su wazo haha da halatte ka hadisul gashiya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karfafe shi akan wannan akan wannan fahimtar tasa sai nuna cewa hakan din ba laifi bane a shari'a da haka idan me farilla bi mai nafila duka sallah suka yi kuma kowa yana da sakamakon niyyarsa ne ko innama likulli mri'in ma nawa kowane mutum yana da sakamakon niyyarsa ne haka dan sun yi sallah mai farilla zai samu ladansa sakamakon sa na farilla mai nafila zai samu sakamakon sa na nafila ba kamar yadda malikiya suka sanya shi sharadi ba salif sharadi na uku an yajtahidal fardani fi buhriyatin aw ghairiha afwan wancan a wannan yana nuna cewa kenan a malikiya mai nafila zai iya bin mai farilla an fahimta yawa da ya kawo sharadi shine kar mai farilla ya bi mai nafila kenan mai nafila zai iya bin mai farilla eh haka yake a malikiya ya halatta mai nafila ya bi mai farilla suka ce saboda nafila nauyinta ƙasa yake da farilla sannan kuma irin siffar yadda ake yin farilla ana iya nafila mana ana iya nafila raka a hudu da haka zai iya bi ya nafila idan mai farilla yana raka a hudu ko mai farilla yana asuba raka a biyu sannan suka ce haka zai iya bin mai nafila zai iya bin hatta mai sallar juma'a inda ana nafilar mafi karancin nafilar raka biyu ne to me zai iya bin mai sallar juma'a idan shi juma'ar bata waje ba a kansa ba juma'ar bata waje ba a kansa ba sai ya so ya yi nafila to zai iya bin nafila zai iya bi ko misali ya yi a zahar da la'asar ɗinsa kuma sai ya je wani wuri sai ya samu za a yi sallar juma'a sai ya bi su yana nafila ba wani abu a ciki sai ya yi nafilarsa saboda shi matafi ne juma'ar bata waje ba a kansa ba asalis na uku an yadda hidal farbani fi zuhriyatin aw ghayriha wala yusalli zuhran khalfa asrin wala al'aks na uku shine ya zama farillan guda biyu su zama bai ɗaya farlan guda biyu su zo bai ɗaya fi zuhuriyatin a sallar azhar au gairiha ko watanta idan azhar wannan yake yi liman yake yi to mamma zama azhar yake fala yusalli zuhran khalfa asrin kan ya sallaci azhar a bayan la'asar walal aks haka karya sallacin la'asar a bayan azhar wani haka yake a malikiya limami yana sallah azhar ba hali ka zo ka shiga kai kuma ka kabbara za ka yi la'asar ko yana sallar la'asar ka zo ka kabbara ka shiga za ka yi sallah azhar amma zance mai inganci nan ba abin da zai hana shi saboda dukkaninsu tsarinsu ɗaya siffofinsu ɗaya ada'insu ɗaya haka ba wata ba wani mahaduri a ciki in banda kawai wannan azhar yake wani kuma wannan la'asar yake shi ko bambancin abin da yake cikin zuciya na niyya ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa da ka umumin wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ya hade kuma me wanda kowa da niyyarsa ake mu'amalantar aikinsa الرابع na hudu an yattahida fil ada'i wal qada fala yusalli dhuhran qada'an khalfa man yusallihi فلا يصلي ظهرا قضاء خلف من يصليه أداء والعكس نا شرط نهدو شيني سزما دايا شيني أن يتحدا سزما دايا في الأداء والقضاء a iddawa da ramawa iddawa shine yin ta akan lokacinta qada shine ramawa wato yinta bayan fitar lokacinta to mala ya ce sharaɗi ne su zama su daidaita in ada'i liman yake to mamunsa ma ya zama ada'i yake ta lokacin ne idan ƙara'i liman yake to mamunsa ma ya zama ƙara'i yake ta ramukoci fala yusalli zuhran qada'an baya sallatan azhar ramuko khalfa man yusallihi ada'an a bayan wanda yake sallatan azhar din ada'an wato wato iddawa wato a lokacin a cikin lokacinta walal aks haka kar mai iddawa yaba mai ramawa shi ma wannan matukar surar su da siffar su ta zo daya kamar magariba da isha shi ramawa ko iddawa wani abu ne da yake cikin niyya wani abu ne da yake da alaka da niyya kuma mun faɗi ka'ida ta niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa haka wannan ba saba wa liman bane shi sha'ani na na niyya al-khamis na biyar al-mutaba'atu fil ihrami was salami فلو أحرم أو سلم قبل الإمام أو ساواه فيهما بطلت صلاته وأما غيرهما فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام والمساواة فيه مكروهة ما لا يتشرد نبير المتابعة في الإحرام والسلام كوي بيبيا الإمام بالإمام بمبايا الإمام في الإحرام والسلام a harama da sallama wannan su ne manya-manyan ayyuka a cikin rukunai na sallah harama da ita ake shiga sallah wanda haramarsa ta san matsala sallan ne gaba ɗaya bai shiga ba sauran ayyuka na rukunai kamar karatun fatiha ko ruku'u ko sujada ko ɗagowa duk wannan a cikin sallah ne bayan an shiga sallah da haka akwai hanyoyin gyara su a cikin sallar amma idan mutum bai yi harama ba to ai bai shiga sallah ba da zai yi ta ayyukan sallar ba harama bai shiga sallar ba da zai je sallame ya sallama banza bai yi sallah ba da haka haramar ita ce mabuɗin shiga sallar tana da girma sosai to haka sallama ita ce fita daga sallar da haka duk da take da karanci wajen lafazi wajen fada assalamu alaikum a wata sallama ko assalamu alaikum wa rahmatullah ita ce dai ake kare sallah da ita da mutum zai tashi bai yi ta ba ya fice daga masallaci ko ya bar wurin da ya sallah sallarsa ta ɓaci saboda bai yi wannan sallamar ba sallar ta ɓaci ba wata hanyar gyara sallar ɓaci za ta yi kamar yadda idan mutum bai yi kabbarar harama ba har ya sallame bai yi sallah ba haka wanda ya tashi bai yi sallama ba har ya bar wajen da yake sallah sallarsa ta ɓaci ba wani gyara sai dai a sake ta sabuwa fil amma sauran ayyuka a cikin sallah daga wanda aka kau da kai ne sai wanda za a iya sujudar rafkanwa ko kabli ko ba'adi sai wanda kuma za a iya a zo da shi a lokacin lokacinsa bai wuce ba ko kuma a zo da raka'a gurbin raka'ar da aka rasa shi idan lokacinsa ya riga da ya wuce kamar da muka karanta a baya kun ga da duk gyare-gyare da faci-faci za a yi ta yi a cikin sallah amma banda kabbara banda sallama to shi sa anan sai malam ya ce bin liman a harama da kuma sallama yana sharaɗi ne daga sharuɗan ingancin a bin liman falau ahrama da a ce ma mu zai yi harama au sallama ko zai yi sallama qablal imami kafin limamin sa au sawahu ko ya zama daidai da liman din fihima a cikin sallama a cikin harama ko a cikin sallama batalar salatu sallarsa ta ɓaci saboda girman su su biyun sai suka bambanta wajen hukunci da sauran a nan mala yana ishara ne zuwa ga waɗansu a halaye kamar guda takwas ko dai ya yi harama kafin liman ya yi sallama kafin liman ba shi da sallah ko ya yi harama afwan ko ya harama kafin liman ya yi sallama bayan liman ba shi da sallah ko kuma ya yi harama bayan liman ya yi sallama kafin liman ba shi da sallah ko kuma ya yi harama tare da liman ya yi sallama bayan liman ba shi da sallah ko kuma ya harama bayan liman ya sallama kafin liman ba shi da sallah ko kuma ya harama tare da liman ya sallama tare da liman ba shi da sallah da haka da rigayar liman a cikin ɗayan biyu ko rigayensa a cikin duka biyun ko daidaituwa da shi a cikin duka biyun ko daidaituwa da shi a ɗayan duka biyun duka wannan ba shi da sallah sai dai ya harama bayan liman ya yi sallama bayan liman wannan shi ne yake da sallah Mallam yake wa amma ghairuhuma amma wasu ayyukan ba kabbara ba harama ba ba sallama ba فالسبق فيه غير مبطل رجايا liman a cikinsa baya bata sallah kamar ruku'u kamar sujada dagowa rigayen liman mala ce baya bata sallah lakinnahu haramun sai dai haram ne mutum ya riga liman saboda na salwa ce fala takhtalifu alai kar ku saba masa فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر idan ya yi kabbara ku yi kabbara kar ku yi kabbara sai in ya yi kabbar sai zama an hana haramun ne ka riga liman aikata wani aiki na ruku ko na ko na sujada daga cikin daga cikin ayyuka wal musawatu fihi makruhatun daidai da liman kuma makaruhi ne mutum ya dinga tafiya tare da liman makaruhi ne ya riga liman haramun ne amma baya bata sallah amma a in ya shafi harama ko sallama to wani na bata sallah to da wannan muke tambihi wa junanmu cewa mutane suna da kurakurai wadda suke da alaka da wannan babin da muke magana a kansa na bin liman ba za kuma ka fahimta ba sai ka mai da hankali a cikin mamu za ka ga waɗannan matsalolin me bin liman shi yasa zai tsaya a baya shi yasa aka ce masa mamu shi yasa aka ce masa mai koyi shi yasa aka ce wa liman din liman shi yasa ya wuce gaba kamar yadda yake gaba a mahalli haka yake gaba aiki da za ka gane cewa yaushe ya kamata ka yi aiki bayan liman za ka gane ne da kabbararsa ba za ka yi kabbara ba sai limaminka ya gama kabbara sami Allahu liman hamida ba za ka ɗago ba sai limamin ka ya gama hamida sannan ka ɗago amma wasu da sun ji limamin ya fara magana sa sun fara aiki kuskure ne kuma sami Allahu liman hamida yana cewa da kai kuma ka fara lokacin ka fara dagowa Allahu akbar yana cewa bar rawud din sannan tana sauka kai kuma alif dinka ta a ta Allahu akbar tana farawa Allahu akbar kai kuma sai ka ce Allahu akbar yana cewa bar da ra'un dinsa da alif dinka kusan tare za su fara za su fara aiki amma ba zai ce Allah kai kuma sai ka fara ba a sai ka jira shi yayi nasa wannan shine bin liman wasu kuma ma limamin suke kallo wani in yana sallah yana bin liman idansa akan liman din yake da zaran ya ga limamin yana shirye-shiryen zai yi ruku'u ya fara rishi shikenan bai ji kabbara kawai da maganin sa yake ko hular sa yake hangowa da ya ga ta dan motsa kawai shi ma sai ga ya kifa to irin wannan sai ka ga wannan har ya riga liman din to akwai irin waɗannan wanda limami suke gani ko ba ce aka ce ka gan shi ba kai kan wurin kallon ka wurin sujadarka ka ji shi ne ka saurare shi kuma ga hanyar da za ka ji ka bi ka jira sai ya kammala sannan kai sai kai sannan su kansu limamai yana da kyau su rika gyara ayyukansu na sallah da yawa wasu limaman ba sa daidaita kabbararsu da aikinsu ko dai a yi kabbarar kafin aikin a gama ta sannan a fara aikin ko kuma sai an gama aikin tas ai kabbar ko kuma a tsawaita ta in ya ce zai ruku ya ce Allahu akbar to me wanda yake amfani irin masu gaggar wannan da ya ji ka ce Allah ya yunkura to tuni kai hangin ɗinsa domin akwai mamun da nake ganin ake hangin ɗinsu ilimin ya ce Allah sai ya zabura liman din bai gama tafiya ba shi kuma ya riga ya tankwara bai kama gwiwar ba kuma bai dawo ba sai ya zura ido yana jira limamin in ya karasa sai shi ma ya karasa me ya zafi to shi kansa limamin yana da kyau ya la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikin ne tare da kabbar Allahu akbar yana fara kabbara yana fara aiki yana kare kabbara yana gama aiki wannan shine kwararren lima amma wanda zai yi ruku'u ya ce Allahu akbar a tsaye sannan zai tafi ruku'u bai iya limanci ba wanda zai yi ruku'u sai da ya kama gwiwa sai ya ce Allahu akbar bai iya limanci ba so wani lokacin limaman su ne suke rikita mamun so kowa ya fahimci aikinsa ya fahimci abin da ya dace da shi liman za ka yi kabbara ne yayin fara aiki ka kare ta da kare aiki mamu za ka fara taka kabbara ne yayin da liman ya kammala tasa kabbara ko kana ganinsa ko baka ganinsa idan dukkanin ku kwararru ne ba za a san matsala ba ko da baka ganinsa in kana jin sautinsa kwarewarsa da kwarewarka za ta sa abin da ake bukata ya yiwu ba sai ka sa masa ido ba Allahu alam to mun gama wannan fasali za mu shiga fasali na gaba a faslo rarrabewa al'afdalu an yaqifa ar-rajulu al-wahidu an yamin al-imami abin da yafi falala shine mutum ɗaya ya tsaya ta damar liman wannan falala ce wa inda a ce wani dalili zai sa mamu ya tsaya ta hagun din liman suka sallar a haka sallar ta yi ba sharaɗi ne na ingancin sallar ba a'a falala ce haka ya fi dacewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah abdullahi dan abbas ya tsaya a ɓangarensa na hagu sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya dafa kansa sai ya tura shi ta bayansa saboda ba hali ya turo shi ta gabansa mai sallah ba a wucewa ta gabansa sai ya tura shi ta bayansa saboda tsaron kar ɗanka ya zo ya tsaya a gefen ka na hagu ka hankaro shi ta gaban ka ka kawo shi dama in ka haka kuma ka kai ma ka nuna ka ka nuna gwanintar ka a limancin sai ya tura shi ta bayansa sai ya dawo da shi dama bai umarce shi da sake kabbarar harama ba yadda ya kabbarar haramarsa a hagu haka ya ci gaba da sallarsa da ya dawo dama da haka idan wani dalili ko rashin sani ko rashin mahalli rashin samun iko ya sa mamu ya yi sallah a hagun ɗin liman sallah ta yi amma ya fi daraja da falala ya zama a damar liman an gane malaka wal isnani fasa'ida khalfahu mutum biyu kuma isama su kuma bayan liman idan sun kai su biyu to sai su tsaya a bayan liman sai a samu guda ɗaya a setin liman ɗayan kuma yana daman ɗayan sahu zai yi dama kenan to amma wasu malamin suka ce idan na uku ya shigo sai ya zo hagun ɗin liman sai ya zo hagun ɗin liman hagun ɗin mamu hagun ɗin mamu shine hagun ɗin liman ɗin sai ya zama tsakiya akwai mutum hagu akwai mutum dama akwai mutum daga nan sai sahu ya ci gaba da cika dama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalidi minkum ulul ahlami wan nuha masu waɗanda suke baligai masu cikakken hankali su ne za su zama a bayana sai ce ulul ahlami ulu kuma jam'i ne mafi karancin jam'i kuma uku da haka idan za a san mutum uku a bayan liman to ɗaya ya zama ta hagu ɗaya ya zama ta dama ɗaya ya zama tsakiya idan na hudu ya zo ya jona dama in na biyar ya zo ya jona dama har sai an cika dama saboda muhimmancin dama a sahu annabi sallama ya ce lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga daman sahu sahu ta dama yana da muhimmanci kuma idan na biyu ya zo shi wannan idan dama ta cika sai a dawo a ci gaba da ɗora hagu idan sahu na biyu ya zo to yanda na farko ya fara haka na biyu zai fara shine setin liman za a tsaya wanda ya zo ya shigo sai tsaya damansa wanda ya zo na uku sai tsaya hagudinsa sauran da suka zo sai su cika cika dama an gane ko jama'a musulunci musulunci addini ne na ilimi da karatu ake musulunci yau fareti ma ya samu gata fareti fareti nan wanda wasa ne bashi da wani amfani bashi amfani ko na sisun kawo wasa ne kawai birgewa ne kawai amma ya samu matsayi da darajar da ta sa ake kwamandin ɗinsa kuma ake ake zargin wanda ya ɓata bai iya ba masu shi suke alfahari da shi suke burgewa da shi Allah maɗaukakin sarki ya fi duk mai son ganin fareti son ganin sahun al'ummar musulmi inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son ganin musulmai kamar gini da aka shirya shi aka tsara shi aka shigar da wani cikin wani yayi kyau aka labelin dinsa da kayan aiki haka Allah yake son ganin musulmai a cikin sahu amma kowa zai tafi harkokinsa sai an zo sallah ne sannan a zo masallaci kuma a yi ta kurakurai in an yi dar kuma shi kenan a tafi hidimomi lokacin wata sallah a sake dawowa a ci gaba da kurakurai ya kuke gani idan a ce masallaci yadda muke magana sahun nan in an zo masallaci haka ake duk wanda ya zo sai ya san masallacin nan akwai ilimi sai ya san masallacin nan akwai tsari yanda fareki yake burge masu son sa to haka duk musulmi in ya ga ana ayyuka na ilimi zai ji daɗi a ransa balle Allah da ya sa a yi haka to amma yau da wuya a yi sahu a masallaci sahu ɗaya sahu biyu sahu uku ba za kurakurai na sahu da ake tafkawa ba kaga wani ya zo ya tsaya ta hagu shi kadai wani ya tsaya ta can bangaren dama shi kadai wani ya tsaya ta tsakiya wani ya datsi kaza wani ya datsi kaza shikenan saboda ba wanda ya sani to hatta wannan sahun da kuke gani akwai ilimi a kan shi ba haka kawai bane tun da zo shiga sahu akwai ilimi a kan sahu da haka idan sun kai mutum biyu za su tsaya a bayan liman biyu gi sama mala yake wata siffu salatul ma'amumi idza taqaddama ala al-imami lakinnahu yukrahu idza kana li ghairi daruratin mala yake wata siffu salatul ma'amumi idza taqaddama ala al-imami idan mamu ya gabaci liman to sallarsa tana inganta idan mamu ya gabaci liman to sallarsa tana inganta ma'ana nan idan ta kaddama in ya sha gaban liman ba aikace ba a mahalli tunda liman shine a gaba ko to sai mamu sai sallah a gaban liman shine zancen da malam yake ke idan mamu ya sha gaban liman ya yi sallah ta gaban liman malam ya ce sallarsa ta inganta lakin na huyi kuraku sai dai makaruhi ne a malikiya idan kana li ghairi baruratin idan ba da larura ba ne idan da larura ne to wannan babu komai sallah ta inganta kuma ba wani karhanci ba haramci a fahimtar wasu malamai ba a sallah a gaban liman in dai ba da larurar ba in ba da larura ba kai sallah gaban liman sallah ba ta yi ba saboda an rusa wato an rusa ginshiki daga ginshikan biyayya ka sha gaba daga ginshikan biyayya shine ka zama baya to in ba larura sallah ba ta yi ba amma idan akwai larura kamar wuri ya cika masallaci ne ya cika haraba ta cika hanya ta cika sai dai mutum ya zaɓa ko ya sallah ta gaba ko ya haƙura da sallar gaba ɗaya to a nan sai a fifice ya sha gaban liman ɗin ya yi sallar yafi akan ya bar sallar gaba ɗaya da liman ɗin wannan saboda larura ta matsi da cikar wuri amma in ba irin wani larura ba to sallah ba ta inganta zance mai inganci a yi ta a gaban liman allahumma illa zuwa malikiya da suke cewa makaruhi ne suna cewa amma idan akwai shamaki tsakaninsa da liman ɗin kamar gini ko ruwa ko na makamancin haka wanda zai zama tsakanin da liman din akwai ba wai kawai gaban liman ya zo sha liman din yana kallon sa ba ya zama wani abu ya shiga tsakanin su kafin ya zama makaroyi mala yace wata juzu salatu munfaridan khalfa saf sallah da kadaitaka a bayan sahu tana inganta mutumin da ya kadaita a bayan sahu sallarsa ta yi ya shigo masallaci ya samu sahun da yake gabansa ya cika sai ya tsaya a bayan sahu setin liman kamar da muka yi bayani sallarsa ta yi haka yake a malikiya martani ne a wani hadisi za'ifi mai rauni cewa wai annabi salama ya ce la salata limunfarin khalfas saf babu sallah ga wanda ya kaɗaita afwan ba wannan hadisin ba a hadisin da yake magana akan idan ɗayan ku ya zo ana sallah kar ya tsaya a bayan sahu shi kadai ko dai ya ja wani ko kuma ya matsa ya shiga to wannan hadisin bai inganta ba inganta ba cewa ka jawo wani yana cikin falalarsa ta sahun gaba ka jawo shi baya a wani dalili ka cuce shi haka idan sahu kuma an daidaita shi musulmai suna sallarsa cikin nutsuwa ka zo ka makare su ka matse su wasu ayyukan ya zama ba sa samuwa yadda ya kamata cikin nutsuwa shi ma wannan cutarwa ne haka wannan hadisin hatta mataninsa akwai nakara haka sai ya tsaya shi kadai a bayan sahu hadisin da ya magana akan babu sallah ga mai kadaita a bayan sahu a wajen wanda suka inganta shi yana nufin cewa idan har sahun da yake gabanka akwai furja akwai kafa duk wanda da sauran gurin tsayuwa a sahun gaba kuma tsaye tsaye a sahun baya ko ya keɓe kansa ma to ba shi da sallah saboda sahu ya katse sahu ya sahu bai so shi ba inda mutum zai tsaya ya yi sallah a yanda ya ga dama ko da sahu bai cika ba to da na sauran gidaje da suke bayan masallaci duk da sun masallaci sallah ba wanda zai bi liman sallah sallarsa ta inganta sai wanda sahunsa ya yi alaka da sahun da sallar liman sai wanda sahun da yake ciki ya yi alaka da sallar liman malam yace wa yukrahu tafriqu sufufi min ghairi daruratin makaruhi ne rarraba sahu ba tare da larura ba tafriqu sufufi anan nan yana nufin wannan sahu bai cika ba sai a tada wani sahu wannan sahu bai cika ba sai a tada wani sahu makaruhi ne za ka ga irin wannan yana faruwa a manya-manyan masallatai musamman masallatan da suke da faɗi sai ka ga mutane in sun shiga kofa suna jin nauyin su tafi can ƙarshe ga nan gurbin mutum goma ko bakwai ko wani makamancin haka amma saboda son sauki da kusaci sai su yi kabbara daga shigowa maimakon su je su kike wancan sahu wannan kuskure ne sahu bai cika ba a tada wani sahu shine zancen da malam yake annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cin musaffal muqaddam thumma alladhi yalihi فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ku cika sahun gaba ku cika sahun da ke gaba da ku sannan wanda ke biye da shi sannan wanda ke biye da shi idan za a samu nakasa da tawaya to ya zama a sahun ƙarshe amma kar a samu tawaya a sahun farko ko a na biyu ko a na uku malam ya ce ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام يا هل التمام يسلى أقولي أعلى من مكان الإمام gurin da ya ɗaukaka sama da gurin da liman yake babu laifi dan mamu ya yi sallah a baina matukan liman ɗin a ƙasa yake irin masallatan nan da ake yin su to babu laifi mamun da suke sama amma ya zama liman ɗin a ƙasa yake kada yi ofta ya zama gurin liman yana sama a'a ba zai yiwu ba liman yana ƙasa idan ƙasa ta cika mamu suka hau sama wannan babu laifi illa an ya da bi zalikal kibra fa takunu salatuhu batilatun batilatan mala yace sai dai idan girman kai yake nufi da hakan to anan kan sai sallarsa ta baci mutumin da ya hau bena saboda shi suna musamman ne ba za su haɗa da talakawa ba da haka shi masallacin ma bai cika ba su kawai da kafet ɗinsu a sama a nan suke yin sallah saboda kawai girman mulki da isar dukiya ko na makamancin haka to malam ya ce sallarsa ta ɓaci domin girman kai ya shiga cikin aikin sallah amma wannan matsala ce mai mai girman gaske ta sabani kan cewa wanda ya aikata wani laifi a cikin wata ibada kamar sallah shin wannan laifin yana bata masa sallarsa ko ko yana da zunubin laifinsa sallar yana da ladan sallarsa kuma wannan yana daga cikin wannan matsalar wanda ya sata a cikin sallah da wanda ya girman kai a cikin sallah da wanda ya ya misali ya ya alwala da ruwan sata ko ya sallah a gurin sata ko ya sallah akan sallayar kwace da sauransu irin wannan matsaloli ne na sabani tsakanin malamai mala yace wala yajuzu an yusalli al-imam fi makanin arfa'a mimma alayhi ashabuhu baya halatta liman yayi sallah a gurin da ya fi ɗaukaka sama da gurin da ashabuhu wato mamunsa jama'arsa suke wato dai baya halatta liman yayi sallah a sama da gurin da wurin da mamu suke ya zama ya daidaita da mamu babu laifi idan sun cika kamar da muka ambata su din su zama a sama shi dai yana nan a ƙasa in kana fi gairi safinatin amma in ba a jirgin ruwa bane to jirgin ruwa zai iya yiwa liman din ya zamu kansa a hawan sama kuma a zo za a yi sallah yaushe za a fito a dawo ƙasa a sai a yi sallar a haka wannan ba matsala ba ce ba ko a jirgin sama duk wannan laruri ne na tafiya za a yi afuwa a kai fa in kana yasiran ka shibir amma idan hawan tudun ɗan kaɗan ne yasiran ɗan kaɗan ne ka shibir kamar kamu ɗaya ɗani ɗaya shine ka baza hannunka tsakanin babbar yatsarka da yatsar tsakiya shi ake cewa kamu to idan tudun bai wuce kamu ɗaya ba walam yaqsid bihil kibar kuma bai yi nufin girman kai ba da hakan din domin idan ya zama na an ya sa a masa dakali ne a masallaci aka masa ɗan dakali saboda su manya ne to wannan girman kai ya shigo amma idan ba girman kai ba ne haka ne tsarin ginin masallacin ne zuwa haka injiniyoyi suka ce nan wajen ba zai yiwu ba sai an yi shi tudu saboda akwai matsala rumar ruwa da waye tunda ciko aka yi a wajen asali wurin binki ne kaza kaza kaza suka ba da shawara cewa a ɗan ƙara tudun wajen aka ƙara tudun wajen to wannan babu babu laifi wata maslaha ce ta sa aka yi haka fa inna salata sahihatu to idan har ba da girman kai bane sallah ta inganta wa in kana aktsara min zalika batalat alayhi wa alaihim idan kuma tudun ya haura kamu daya sallarsa ta baci haka sallar sauran mamuma ta baci Allahu ta'ala alam wannan shine karshen shi ma wannan fasali sai sati idan Allah ya kai mu samu raye ba mu iko sai mu tashi akan fasalin da yake magana akan sallar juma'a Allahu alam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ai hakuri akwai tambaya guda daya kuma ita kaɗai zan samu damar amsawa sai mu yi sallah saboda ina da wata larura wannan ya ce Allah gafata malam me yasa mai iziya ya daɗa da cewa bisa jadatai ha a wurin da ya ce wala ya su da ha illa bi idraki raka'atin bisa jadatai ha shin zai iya yin zai iya yiwuwa a samu raka'a ba tare da samun sujadarta ba ko ku yana nufin samun sujadar ma samun raka'a ne to lallai ya gabata baya wannan abun da kake faɗa haka ne wasu za su fahimta cewa da malam ya ce bisa jadatai ha kamar bashi da wata ma'ana wala ya sulu fadluha yana magana akan yaushe ne mutum zai dace da falalar sallar jam'i sai ya ce sai ce mutum baya samun falalar sallar jam'i sai idan ya riski raka'a guda bi sajadatai ha da sujadatta guda biyu duka to kaga da yawa abin da za a fahimta shine kamar faɗin bi sajadatai haɗin ba shi da amfani in yace ba za ba a dacewa da samun falalar sallar jam'i sai da samun raka'a to ai an san raka'a dama tana tare da sujada guda biyu to da wannan ya ishe shi amma sai ya ce bi sujada ta ha to ko dai ya zama ba su da amfani ambatonsa ba shi da wani amfani sai dai kawai ta'kidi ne karfafa zance ne ko kuma ya zama cewa to kenan su ma sujada guda biyun su ma ana riskar raka'a da su kamar yadda shi mai tambayar ya ya rubuta to ana amsa anan shine ko ɗaya babu a cikin wani abu biyu ba wai ya faɗe su ne haka ba su da amfani ba cewa cire su da barin su da cire su duk daya a'a sannan kuma ba yana nufin cewa sujada guda biyun nan idan mutum ya same su ko da bai samu ruku'u ba ya samu sujada a'a abin da yake nufi ban sani ba ko a lokacin nayi bayanin abin da yake nufi shine da a ce mutum zai zo raka'ar ƙarshe ana ruku'u ko kafin ruku'u ya yi kabbalar harama aka yi ruku'u da shi aka ɗago daga ruku'u da shi sai gyangyaɗi ya ɗauke shi misali sai zama bai farga ba har aka jira guda biyu aka kammala aka yi sallama na gyangyaɗi ko kuma aka matse shi inda ya zo a makare ya je shiga cikin matsatsan saho da aka ɗago daga ruku'u an tafi sujada sai kawai wani kaya ya baje a gefensa shikenan sai ya rasa gurbin da zai tafi je sujada yana ji yana gani aka sujadar biyun aka sallame yana tsaye to samun ruku'un nan da yayi da ɗagowa daga ruku'u bai wadatar da shi samun sallar jami'i ba saboda bai samu sauran sujada guda biyun na wannan rakar ba haka abin da ya faɗa ɗin yana da ma'ana sai dai surarsa ce ba ta fito ba shi yasa ba za a gano ma'anar ba Allahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik